والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da wannan lokaci da wannan rana ta laraba goma sha biyar ga watan ramadan hijiriya 1447 wanda ɗaya kirgin kuma biyar ne ga watan march ko hudu ne ko hudu ga watan march 2026 daga wannan masallaci masallacin al'afat da ke anguwar nasarawa cikin garin gombe muke ci gaba da tafsiri a cikin alkur'ani mai girma a wannan sura ta ali imrana sura ta ali imran jiya muna dai kan tattauna kan yakin uhud da abin da ya faru a yakin uhud da ta goma shi na allah subhanahu wataala ga muminai da kuma yadda Allah Ubangiji ya azurta mumine da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam annabi mutum ne mai tausayi mai rahama wanda suka ribaci wannan tausayinsa da rahamarsa maimakon sun shiga wani irin mawuyacin hali annabi ya canja musu amma sai annabi ya zama na halittar da Ubangiji ya masa sai ta zama wani abu ne da yake kara kwantarwa mumine hankali fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli muka tattauna matsaloli na wannan abun na istikhara da yadda ake istikhara da abubuwa da muka samu na fa'idodi karkashin wannan aya din sannan Allah subhanahu wataala ya ƙara yi wa muminai murna da nuna musu suna cikin falala mai girma da kan manna Allah alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ce annabin nan fa daga cikin su ne aka turo musu shi suna gogayya da shi in suna da matsala suna koma zuwa gare shi ya tulo alihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma muka yi bayanin alkitab wal hikma in al hikma tazo ita kadai ma'ananta daban in tazo hade da alkitab akwai ma'anan da tazo daban har muka zo a walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hada sahabbai lokacin da aka yi yakin uhud basu ci nasara ba da aka dan taba su suka ce anna hada ya haka kuma ya ubangiji Allah yake cewa ai qad asabtum mithlaiha ai ku a can baya kun yi doubling din su a cin nasara ku da aka muku guda daya mun fada mun ce a badar an kashe 70 kuma an kama 70 kaga a uhud 70 kada aka kashe sai zama na 2 ne kenan to me yasa ku mu'minai yanzu a wanda aka yi muku kuka manta da 2 kuke tuna wannan wanda Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum dayar ma da ta faru kun samu matsala ne wajen kauce biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce rashin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'a wannan alama ce ta tabewa idan mutum zai tsaya kan dade zai tsaya kan abin da yake shine haka ko da duniya za ta kishi wallahi dole ne za su so shi don Allah yana son sa idan mutum ya bi mutane ya kauce wa dadai to Allah zai kishi kuma sai ya sa mutane sun kishi kul huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir to yau zamu tashi ayan da take cewa ma ashabakum kuma yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah har yanzu muna cikin uhud ne har yanzu muna uhud me Allah ya ce ala ramma na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Allah subhanahu wataala yake gaya wa muminai domin lokacin da aka danganta cewa a musiba daga wajensu ne walamma kanat nisbatul musiba ilaihim da aka danganta aka ce kul huwa min indi anfusihim ko kun kul huwa min indi anfusikum ai kuna daga cikin waɗanda kuka jawo wa kanku kun gane ko kul huwa min indi anfusikum wasu za su iya samun wahami tun da zan ce ai ku kuka daga kanku ne daga kanku ne aka ci nasara a kanku wani sai ga kaman kenan babu hadun Allah a ciki ba muradi na ubangiji kawai an danganta shi ga Allah sai ubangiji ya nuna dan su suka jawo kansa fa sai ya ga dama hakan ya faru to wannan shine munasabar wannan aya din sai ki ce wa ma asabul jam'ani fa bi idnillahi ne fa karka dauka kawai duk sabon ubangiji da kai haka kawai automatically babu muradin Allah ba nufin Allah babu a bi iznillah sai da muradi na ubangiji wannan Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhi waqa alaikum wama asabakum yawmal taqal jam'ani ranan da aka ci karo da mushrikai da musulmai har daga baya nasara ta dawo hannun kafirai bayan da musulmai ne suke da nasara to fa bi iznillah qada ne na ubangiji da kadar na ubangiji malam malam ce fabiznillah da hukunci ne na ubangiji kaza'i ne na hukunci Allah ne ya ga dama Allah ne ya ga daman haka sannan Allah yayi wannan hukuncin ne wal ya'lamul mu'minin dan ya bambance muku mu'mine na gaskiya karka fasara shi ba dan Allah ya san mu'mine ubangiji ya tuntuni yana sane da su amma ko a sanar da ku mu'minan ilimin Allah kuma ya tuntunin ne wal ya'lamal mu'minin dan a sanar da ku mu'mine nagartattu zamu je gaba ku gama asalin mu imani zaku ga sayyidina Abubakar da Zubair mahaifin Arwa ai mahaifin Urwa mahaifin Arwa kan gashi nan mahaifin Urwa zamu ga asalin wal ya'lamal mu'minina zamu je aya gaba tana nan gaba don ko a sarar da ku mummune na gaskiya wallahi tallahi uqsimu billahi wa aquluha mujaddadan ku duba kuma ku rubuta duk makiyin sahabbai yana mutuwar lalace yana mutuwar banza ne duk makiyin sahabbai yana karewa a rayuwarsa cikin kunci koda ya tara abin jin dadi wa'annan bayan Allah ba za ka yi kiyya da su ka zauna lafiya kuma ka gama lafiya ba na ba da misali na ce ni na yi analysis na wane wannan na kaina na duba tun can zamanin baya daga sanda aka fara daula fatimiyya bayan shekara 300 da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan fa shi'a ta bayyana ar-rawafid tun daga lokacin a tarihi ko shugaba ne ko mai sunan malanta ne ta ƙarya har zuwa yau din nan ni dai waɗanda na bi babu wanda ya yi faɗa da ƙyamar sahabban manzan Allah salasalan a tarihi ya zama da ya gama lafiya babu shi har na zo na dire a cikin ƙasar muɗin nan nan ƙasar muɗin mutum ya ce ba wanda ya tsada sai waɗannan da Allah yake cewa waliya alamal mu'minina su ne maƙiyansa ya gama lafiya wallahi kuma na rantse har a gaba wallahi ba zai gama lafiya ba wallahi ba zai yi ba sannan kuma duk mai jibintar lamarinsu mai ba su kariya to shi kuma sai ka duba kaga ƙarshen rayuwarsa kowa yana ƙaunarsa to ubangiji ya yi haka wali alamar ladina na faku allah subhanahu wa ta'ala kuma yana bambance muku yana bayyana muku munafukai waƙila lahum su ne dai waɗanda lokacin da za a je yakin uhud ɗin ce musu aka yi ta'alau qatilu fi sabilillah ku duba abin da ga ya musu qatilu ai qatilu kan afili yake ko qatilu fi sabilillah ku zo ku bada kariya a addinin Allah a wudfa'u ko kuma mafi karanci waɗanda za su zo kanku ku tunkuɗe su ba sai sun cutar da al'umma ba to sai bayan an dawo yakin an kakkashe muminai su sun kibita yaƙi sai su ce launa alamu qitalan lattaba'nakum ai da mun san in an je wannan gurin yaƙi za a yi da mun bi ku ku ji bata abin da aka yi musu qatilu amma su ce launa alamu qitalan lattaba'nakum da mun san tarazaza za a yi a wajen za a buga ne da mun bi ku wannan Allah yana ƙara fitar da sifansu sai ubangiji ba dan shi bai sani ba strategy ne na musulunci musulunci bai yadda ka kafirta mutum ba musulunci bai yadda ka muna na zato a mutum ba sai an bi ɗanɗaya ɗanɗaya duk da hakan da suka yi allah bai ce musu kafirai ba sai ce hum lil kufri yau ma'idin akrabu lil iman bai ce bai fitar da su ba ya ce a wannan lokacin kusancinsu da kafirci ya fi kusancinsu da imani ana nan dai tafi ana nan tafi har za a zo ce kuma su ba musulmai bane ba kisa annabi sallallahu alaihi wasallam a bayanin mu na can baya muka ce yana yi wa munafukai mu'amala ta mu'minai ne dan kar a ce kaza kar a ce kaza kar a ce kaza wannan duk ana koyawa musulmai cewa ana bin abu a hankali musulmi mai strategic ne a al'amuransa musulmi mai jawa ne ba mai korewa ba amma ba haka bai Allah da sunansu da sunansu zai bayyana shi zai ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne amma sai ya bar shi haka saboda ƙara ladan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara ladan sahabbai sannan annabin nan sallallahu alaihi wasallam da yake tare da ku da Allah zai aiko ya gaya muku sunan su to in ya rasu fa wa za a yi wahayi sai na Abubakar za a yi wahayi ko sai na Umar ko sai na Uthman ko sai na Ali to bari lokacin annabin a koya muku yadda ake gane munafukan kar kar babu wahalar lokacin annabi ya rasu kuma ku zo ku sha wahala to a zamanin annabi na kina bayyana wa annabi dan annabi akan ba mawasa ladansa dan a nuna masu muku shi annabin Allah ne a nuna muku shi mutum ne na cikin kuɗin bai san gaibu ba a kare muku aqidar ku bayan ya tafi kuma ku san wannan matakan za ku yi tabi an gaya muku sifansu hum lil kufri ai su ga kafirci yawma idin a wannan lokacin aka rabu minhum lil imani sun fi ya kusa da imani dan me yasa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim duk abinda suke fada baya cikin zukatansu ko ga zunubi guda biyu zunubin kin yin aiki da zunubin uzuri da baki wanda gara ma wanda bai ko al'uzuru akbahu min adh-dhanbi uzurin ma yafi zunubin da suka yi girma tunda baku je yakin nan ba kuma munafurci ne ya hada ku me yasa kuma za ku ce launa alamu qitalan lattaba'naku da mun san yaki za a yi da mun je wallahi rashin maganar su shefi alkhairi wannan maganar kuma ta fi rashin fitan su kaga sun hada zunubai guda biyu da zunubin kin yin aiki da zunubin fada fada mummunar magana akan kin yin aikin wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadiban ba wanda yafi girman zunubi irin wanda zai wa Allah ƙarya sai Allah ya ce wallahu alam bima yaktumun ubangiji yana sane da abin da suka boye Allah yana sane إن أولئك المنافقين الذين قعدوا عن الجهاد مع المسلمين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا وأن منافقان da suka ki zuwa yaki suka zauna a gida kuma suka gaya wa waɗanda suka je yaki aka kashe su suna faɗa wa ƴan uwansu law ata'una ma qutilu da sun bi shawarin mu suka kifita irin yadda muka fita da ba za a kashe su ba kaga wani wani wata magana mai zafi kuma لو سمع من قتل من قراباتنا بأهد مشوارتنا بترك الخروج للقتال لما قتلوا هنالك ƴan uwanmu nan na jini da sun ji maganar da muka fada su ki fita da ba za a kashe su ba kaga sun sake mun sake komawa fada da kaddaran Allah ai mun tattauna masalan nan ko jarunta ba ta kisa ragwantaka ba ta hana ka a kashe ka a jarunta ba ta sa ka mutu kai ragwantaka kuma haka ne ibaran ko jarunta ba ta jawo kisa ragwantaka ba ta kawar da kisa yauwa dukkanmu nan gurin wani abu na masifa ya fito a waje wani jarumi ce duk ku zauna ni bari in je to jaruntansa nan da ya fita gurin kisan in Allah bai kaddara mutuwansa ba wallahi ya dawo lafiya in bai sa bai dawo ya samu dimmin mutu ba wai muna gadara mu matsorata bane fitan mu zai ka zamu mutu to rashin fitan sai ya kashe mu shi kuma fitan sai ya dawo da shi lafiya mun fada muka ce direba za ka samu direba ya shekara arba'in yana tuki bai taba sauka shalda ba ko kuma lafiya galau wani kuma yau zai sai sabuwar kasiya an jima za a kawo rasuwansa ko Allah ke fadarwa an fuskum shi Allah ce kul fadarwa an fuskum na mauta to a gaya musu su in mutuwan ta zo kar su bari ta same su in kuntun sadigi ne ne gaskiya suke wani sun mutu mutum ya tunkuɗe wa kansa mutuwa shi yasa muka faɗa a can baya a game da maganar munafukai wayanda suke cewa menene ayyana da muka faɗa ƙarshenta hasratan alaihim can baya wanda muka ce eh walgar sadakumullahu wadahu istawsuna bi'izni hatta idza fashiltum rizatun fil amri wasitum ba'da ma arakum ma tubbi minkum ridina minkum ridina thumma sarfa awliyatu wa qad afa ankum la ba ita bace na ala la la a cikin karatun mu ai da muka fara muka ce suna nan cikin kunci wanda muka ce ko tafiya za su yi in tafiyan dole ta taso musu kai eh eh
ni ni kalmar malam kalmar aya
ina alaran momi na ƙure ku ni kalmar aya a ba ruwanka baka zo karatun ba ina kabo har kama na analysis da ayar almuhim abinda nake fada shine sun faɗi irin wannan kalma din sun yi magana da 'yan uwansu cewa rashin fitan da ba ku fita ba da haka ba zai same ku ba kazalika yala amene ne khasir khasir khasir mere ne ya ayyuhal ladina amanu Allah ramma ya nemo ayar ka dubo ayar يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا إنما ماتوا ما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة عليهم مال مصطفى كان تكين ونه وني حسرات وني حسرات fi qulubihim na'am
ليجعل ذلك حسرة في قلوبهم Allah ya sa suna faɗa irin wannan magana suna cewa yanzu da kun fita ba za ku mutu ba da kun fita ba za ku mutu ba da baka je kasuwancin kan ba da baka mutu ba Allah sai ya saka wannan abin da suke faɗa asara ne a zuciyarsu sai muka ce ta ina sai muka ce ta hanyar su inda su tun da su ba su yadda Allah ne ke aiko abin da ya ga dama ba suna garin an yi tafiya ne Allah ke aiko mutuwa in an hau jirgin sama ne Allah ke hawa mutu yake aiko mutuwa in an hau kaza ne Allah ke aiko mutuwa in an tafi a kaza ne Allah ke aiko mutuwa in kana yawan tafiye tafiye ne Allah ke aiko mutuwa ku ba kun yadda da haka ba to masu tafiye tafiye su mumine sun yadda ba tafiya ne take kisa ba ba yawan hawa hanya ne ke kisa ba ba yawan hawa jirgin sama ne ke ke kisa ba Allah ne ke aiko mutuwa a ko ina to mu muna yin tafiya zuciyar mu a nitse in za mu mutu za mu mutu amma ku hasarat hasara din nan da Allah ya saka musu a zuciya su da tafiyan dole za ta taso kawai ji suke sun mutu haka ai bala'i ya same su to shine makamancin ta ake karawa anan gul fadaru an fuskul mauta in kuntum sadiqina ku tunkuda mutuwa akan in dai da gaske kuke wannan ayoyin akwai fa'idodi a cikin su a gurguje can ayoyin jiya afa mani taba ridwanallahi kaman ba a bisa khadin min Allah malamai suka ce ba la yastawi almu'minu alladhi yaqsidu ridallah wa ya'mal ba za ka daidaita tsakanin mu'minin da yake aiki dan neman yardar Allah da kuma fasiki da ya fada cikin saban Allah wanda wasu ayyukan sa ma yana yi ne ba don Allah ba yana yi dardiya sannan ayoyi an nuna mana shi imani ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala sannan an nuna mana cewa cin nasara galibi da kuma daga wajen Allah ne sannan samun rashin cin nasara da failure a cikin ayyukanka ka zargi kanka kar ku zargi kowa ku zargi kanku yanzu matsala na Najeriya din nan insecurity kudaden mu ana divergent din su yadda aka dama ba ma amfanuwa da dukiyar mu arzikin Najeriya ko din Najeriya za a ce a raba a bashi zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali kar ma a bashi jihar sa a bata haƙƙinta kuma a tsaya abin da ya dace amma duka ba a yi tofa ulhuwa min inda an fusi mu bincika kawunanmu akwai abubuwan da muke ake samun shugabannin da za su gallaza mana azaba su yi abin da suka ga dama wannan dole muke tuntuban kawunanmu mu gyara mu gyara sosai da sosai talaka na ƙasan ƙasan ƙasan ƙasa yana zagin shugaba alhali zaluncinsa da tsiyarsa ta fita wanda kake tsammani yarinya karama a iya tura ta sai da tumatir ta san dabaran da za ta yi saboda ta ga uwarta tana yi to ka gaya min yadda za ka yadda samanka za ta yi kyau alhali ƙasanka tana da matsala dan dan wannan goruban da ake sayarwa fa za a jera yan roba kasan fafu kawai yarinya yaran kanana sun iya jera saman kwaya uku su yi rumfa sai a ƙara guda biyu sai a ce ya cika alhali duka duka kwaya biyar ne suka cika kwanon kuma in za a jera na gaskiya kwaya takwas za su iya cika kwanon kuma yarinya ta iya duk abubuwa na cuwa-cuwa an iya za a aike ka da kuɗi ka kai kuɗi kai da shugaban ya aike ka za ka rage ba da dalili ba kuma aljihunka za ka sata a aljihunka za ka sa ba wani aiki za ka yi da shi in favor of society ko shugaban ko wata ilma ka kashe masa wuta ba irin wannan ba a kai ka rage ka dawo da shi aljihunka mai za ka yi da shi ku tuna ku tsaya ku gane duk irin ha'intan da za mu yi shugabanninmu a ƙasa su kuma sai ubangiji ya fadada musu shi yadda za su ha'ince mu kuma a sama in za mu yi rashin mutunci goma allah sai sa su saka a kanmu in za mu yi gaskiya ubangiji zai canja su shi yasa wani ya zo ya samu sayyidina ali radiyallahu anhu ce wallahi irin kawarija wannan ne sun fara bayyana kai wannan sayyidina ali kai wani iri ne shugabancin kama karya shugabancin zalunci shugabancin ka ba irin na sayyidina abubakar bane ba irin na sayyidina umar bane ba irin ya faɗa to kun san shugaba dole yayi hakuri shi haka yake sai sayyidina ali ya ce kai matsayaci yi mun shiru zamanin sayyidina abubakar mu ne fa mabiyan ni sayyidina ali da sayyidina umar din da ka fada da sayyidina usman da ka fada mu ne mabiya a lokacin sayyidina abubakar dole na saye kyau amma ni kuma zamani na irin ku ne yan iska dole ni ma in canja eh mana yace a zamani na irin ku ne yan iska amma zamanin sayyidina abubakar Allah ya azurta sayyidina abubakar da ni ya azurta shi da sayi na abubakar ya haɗi tare sayi na usman su abdullahi bin umar su abdullahi bin zubair irinsa mu ba mu sata babu barna babu komai ƙarƙashinmu ai allah zai gyara sayi na abubakar ya zama nagartacce amma ni in ko ba wai sayi na ali yana nufin shi ma a karkacin yake ba ko ya yi daidai din saboda su ba daidai ba ne haka zai zo musu a karkace sai ya mayar musu da martani kul huwa min indi anfusikum da kanku ne kama kuntum yuwalla alaikum in mun gyara za a samu gyara shugabannin babu alkhairi a bakinmu a kansu wai yadda kake jin saudiyan nan su su dai suna addu'a wai ba a gallaza musu ne wai ba a rashin mutunci ne shugabannin akwai fa limamin da a mitin sai da aka talla masa mali ba na so na faɗi sunansa babban limami sarki gwamna ya mare shi gwamna a cikin makka kuma babban limami a harami kura ta tashi shekara shekara shekara tara ne ko goma baya amma bai nuna komai ba saboda ya gaya wa shugaba gaskiya saboda faɗan gaskiyan ba yadda ta zo ba kuma ya dawo wallahi wannan limam ɗin bai fasa yi masa addu'a a sati biyu na gaba saboda mun kauce aƙida mun faɗi muka ce aka ce ahalus sunna din nan wani za ka ga ya hau mimbari yana ashar manya-manyan ashar zage-zage kala-kala wa shugabanni saboda yana da damuwa baka san wanda yake da gida ta alisuna ka san damuwarsa da yake zuciyarsa amma haka zai daure haka zai daure ya daga hannu sai ya yi wa shugabannin nan addu'a yanzu shugaban kasa ba ma fishi da shi tambaya nake ba ma fishi da shi a wasu abubuwa yanzu ko shugaban inec din nan makiyin mutane makiyin hausawa makiyin musulmai ko ishinsa da kai shugaban ƙasa ka iya ka canja ya isa mu ji haushinka mu yi maka shiri gaba amma shekaran jiya mai muka yi masa ba addu'a na yi anan gurin ba shugaban ƙasa Allah ya maka albarka mai girma gwamna Allah ya albarkace ka na fara da sarki ko ba haka bane duka kowa ya ka samu da akwai wani abu da kake ji amma ya gyaru watakila yanzu addu'an da za mu yi shi zai sa ya gane kwakwalwansa ba a dawa muke da kiristoci ba ya kai shugaban ƙasa nemi kirista nagartacce ba irin shugaban inec na yanzu ba ka zo ka bashi kamar yadda ka ba wa kiristofa musa muka ce ka kyauta kiristofa musa ba kirista ba ne mun ce ya yi daidai a ce mutumin kirki ne ba a san shi da ƙiyayya ga mutane ba ya yi aiki daidai ba wasu munanan abubuwa amma wannan yana da munanan abubuwa saboda haka ka je ka ɗauko rabaran fada daga church ka canja shi da wannan domin in rabaran ne mutumin kirki ne ba irin wannan wanda ba na kirki ba wanda rashin kirkin sai fito mana fili amma duk da haka za mu yi wa shugaban kasa addu'a nagartarsa shine nagartarmu in ya zalunce mu ma haɗu a gaban Allah amma mu kar mu zalunce shi wannan ita ce aƙidar mu to duk mun kauce mata shugaba yayi alkhairi ba za a faɗi alkhairinsa ba yana kuskure da ya riga faɗa ba ma ganin alkhairinsu fa sai sharrinsu kaɗai muke gani to shi yasa har a gidajenmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafiku mu'minun mu'mina kar mumini matarsa yayi ta walakanta ta in in kariha minha khuluqan radiya biha akhar matarka in kana maka wasu munanan hali to mumini kada ya aibanta mumina in t- wannan halin mara kyau ne to ka tuna kyawawan halayenta to mu dauki wannan hadisin mu saka shi a mu'amalar mu gaba daya ga nan dr sani dr sani dr sani kamin abu ɗaya ban kyauta baka kyauta ba biyu baka kyauta ba uku baka kyauta ba amma kamin 97 ka kyauta yanzu don Allah wani rashin adalci ne kwaya uku zai sa ko a exam a exam ni na Najeriya nawa ne excellent ne kam 70 ne ku to mu fa akwai shugabannin da suke yin 85 amma 15 yasa a yi ta musu abin nan to amma amma Najeriya ma 70 ne in ka ci 70 ka faɗi 30 to ka ci duka wannan shine adalci kai ni ban ma gane ma ni ni distinction na Najeriya ba ma ni sai yanzu ba wala ni ban gane shi ba sai yanzu ka isa mu a Saudiya 89 89 89 ba distinction bane mu 90 ne 94 ma ba A plus bane ga Dr. Kabiru Kabiru a waje kai karatu Doctor sai mun je 95 and above shine A plus in kana da 91 zuwa 94 Ex distinction ne amma ordinary a ba muna da ordinary president ba da wannan shi ma ordinary a ne wannan ayoyin suna nuna ma imani da kaddara yana sa zuciyar momini ta sauƙaƙa ka samu sauƙi yanzu ga dr kabiru rasuwan ɗanmu usama sai da rashin lafiya na wuni guda maman abdallah kwana biyu tana kwance kwana biyu ana ta maganar magani na ce umu abdallah ba komai ne ya ja miki wani barasu mu sama ne ya kwantar da hankali to in kai ta tuna kaddara haka Allah ya safa ya rubuta ne sai ka ga hankalinka ya ƙara cewa shi kenan fa lokacin ne fa ya fada ma fa ko mu ma muna jiran namu lokacin to musulmi in yana ta da kaddara hankalinsa yana kwanciya wanda kuma baya tuna wannan to duka wannan daga cikin fa'idodi to Allah subhanahu wataala sai yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata na ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون Allah subhanahu wataala yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata karfa ku zaci waɗanda aka kashe su akan tafarkin Allah gurin jihadi wannan jihadi aka su kashe kashe akwai jihadi na jiki akwai da kuma sun tafi karantarwa masu wa'azi da sauransu an je daga kalmar Allah to inda suka rasa irin wannan anya duk da cewa malamai suna tafsirce ta da jihadi da annama araka amwatan kar ku dauka matattu ne su daban suke bal ahya'un araye suke amma inda rabbihim a wajen ubangijinsu yurzaqun suna can ma ana ta azurta su sababin saukan wannan aya din hadisi ne wanda hadisi ne ingantacce hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana lamma usiba ikhwanuna bi uhud yan uwanmu na yakin uhud da aka kakkashe su ne kusan muna ta magana yakin uhud ne annabi ya ce yan uwanmu na yakin uhud da aka kakkashe su ja'ala Allahu arwa'ahum fi ajwafi tayrin khudrin suna mutuwan nan Allah yake cire ransu sai ai sama da shi sai a samu su tsuntsaye koraye na aljanna sai a saka rayukansu a ciki sai su zama yanzu punshin na tsuntsu amma kuma rayi na mutum shi gangar jikin shahidi ko kuna ganin sa haka duk dadin da ake je aljanna ran tana can kuma jikin yana ji taridu anharar janna wannan rayin can ana yawo da ita suna shiga cikin koramu na aljanna suna cikin aljanna suna ni'ima ta akulu min thimariha suna cin yayin itace wa ta'awa ila qanadila ila qanadila min dhahabin mu'allaqatin fi dhillil arsh tana tafiya cikin wasu haske masu ni'ima wanda an suna rataye fitilu ne suna rataye a jikin al'arshin ubangiji kai haka ake yi falamma wajadu tiba ma'akalihim da suka ji dadin abun cikin abun dadi na aljanna wa mashrabihim da abun sha na aljanna qalu sai suka ce kai man yuballighu ikhwanana anna anna fil jannati nurzak wai mu ya ubangiji kai kam ka san dan aljanna sakali ne duk kwaban da kaga yaro yana yi haka dan aljanna zai a gaban Allah wai kai kan Allah wa zai je gaya mana wannan daɗin mutuwan shahada wa zai je gaya wa sauran ‘yan uwanmu ku ga mumini mumini kullum yana tuna ɗan uwansa a ni'iba la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kullum ni'ima da kai kana so ɗan uwanka ma ya shiga ya za a yi mu ‘yan uwanmu su samu wannan ni'ima ta aljanna irin wanda muke ciki don su samu kwaɗayin shahada li Allah ya sadu fil jihad dan kar su ke guduwa wa jihadi su shiga wala yanqulu fil harbi kar su ke sarewa a wajen yaƙi faƙar Allah azza wa jalla sai Allah ya ce a wannan ai yafi ƙarfin ɗan aika Allah ya ce ana uballighuhum ankum ni ne zan gaya wa mutanen duniya saƙonku haka abin yake ni zan gaya wa sauran muminai saƙonku sai Allah ya tada mala'ika jibrilu ya aika shi gurin annabi sai ya saukar da wannan ayar ta gaban mu saƙon ‘yan aljanna shahidai daga gurin Allah wala ta saban da zina kutulu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna suna nan ana azurta su a wajen ubangiji yanzu wannan sakon ‘yan aljanna shahidai muke karantawa duk wanda kake zata masa shahidi ne yanzu akwai sakon nan a gurin sa wanda yake karanta maka shi cikin wanda muke zatawa shahada na kusa da mu irin su malam Ja'far irin su malam Albani sun fito jihadi ne a kashe su irin su sayyidina umar irin kisan da kai sayyidina umar shi aka yi wasu malam jafar ai sayyidina umar a masallaci malam albani a hanyar masallaci da sauran yan uwanmu yanzu da ake kashewa a gaza kun san su da suka ga yakin amerika ta gama shiryawa lallai sai ta yi musu babu daɗi ta haɗa kai da isra'ila an haɗa yahudawa an sai suka ce to kar mu biye sharrin larabci da ake cewa yaƙi ne na ƙabilanci wallahi ƙarya ne wannan yaƙi ne addininmu ake so a ci mutunci sai suka alaƙantar shi suka mai da shi addininsu suka yadda kuma mutanen Palestine mutanen Palestine 2000 and, eh, 1990 99 to 2000 99 to 2000 suka tara yaransu yanzu 2000 zuwa yau shekara nawa 26 ko to a lokacin ma an watsa Palestine ɗin lokacin ma tana watsi an kore su suna waje to a lokacin suka tara matasa suka musu training da mawakansu ina mawaka wanda wanda wasu yansu shashashu ne gurin da zai je waka zai waka don kudi ne suka tara 'yan dramansu mun fada ai mun ce akwai halal entertainment ba halal entertainment irin entertainment zai ta zama ta halal ne zai ba wa musulunci akwai sakonni da zai bayar haka waƙoƙi mun san irin su hassan bin sabi suka yi tsarin wani aƙida za su sa wa yaransu na cewa wallahi sai zo rama abin da aka musu in the next 25 years ni ina sanar da wannan abu da waƙar da draman da sauransu haka muka haddace ta muna saudiya lokacin haka na zo na saka yara suka haddace wannan waƙa banga tarbiyan irin wannan ba sai da aka fara cin mutunci su kwanan nan sai na ƙara tuno wannan waƙoƙi na ce ne downloading duka na zo na saka wa yayana laila bintun kalkamari ahlamin kulli suwari walaha baitun farkon sawa kuka nake ina tuna mutanen filistin suka yi musu audatu laila duk da kuna da wayannan waƙoƙi ne wannan audatu laila shi ne abin da suka shirya a wannan 25 years in za su rama kuma sun rama kuma sun ci nasara kuma yadda ake kashe isra'ilawa wallahi ba a kashe mutanen filistin to kaga wannan bayan Allah muna zata musu irin wannan ne insha Allah shahada ne in zaka ji larabcin yanzu haka sai din yana da shi a computer ne in zaka ji ba zaka in dai zaka fassara larabcin kana ji wallahi ba zaka iya kallon sa duka ba saboda suna da tsari mu kuma muna zaune kara zube kasar mu babu tsari akwai challenges da yawa saboda shugabanni ba babu kwakwalwar ne babu ko kuma tsantsan sabon Allah ne kwakwalwar ta zama irin ta jaki ta jakuna ba mu da wani blueprint for the next 50 years nan gaba yanzu organization da take kula da ruwa na duniya masu kula da ruwa na duniya suka ce in the next 50 years in the next 50 years no 25 years domin 2050 2050 population na Najeriya zai rising zai kai 400 million zai kai 400 million ana tsammanin za mu zama the largest country a duniya idan ka cire india in ka cire china in the next 25 years to ba wannan shi ne damuwata ba abinda ake faɗa shi ne za a samu water crisis internationally water crisis ta yadda sai an baro turai da sauran gurare an zo afirka ne za ta shayar da duniya ruwa afirka ma kuma west african countries a lokacin da mu kuma wannan 25% da muke fiskanta population dinmu zai yi doubling zai doubling a lokacin kuma yara masu tasowa bamu da wani ajanda a kansu a yanzu da ba mu yi doubling ba muna shan wahala ina kuma in shekara 25 din ta zo muna da wannan crisis din turawa suna da mummunan shiri a kanmu ƴaƴanmu kuma musu wani shiri mai kyau ba in kana gani irin wa'annan films din kana gani irin wa'annan dan drama da suke yi halal drama din nan na isar da sako in kana ganin irin su in kana comparing to halin da Najeriya take ciki da rashin ko oho matasan a fitar musu a je a yi rubutu a parliament a yi rubutu a mika bill a yi passing a yadda da shi a fidda kudin yadda za a cire damuwa kan matasa kuma a cinye kudin kuma wanda ya ci kudin in wata gwamnati ta dawo kawai yadda za a yi a tabbatar masa kudin ya ci ya dawo fatin shugaban kasa kawai shi kenan shi ne criteria din ka'idodin su plibagain din da ake ta faɗa ma duk yanzu ba na jin su alagaba ta mallan ICPC EFCC duk wa'annan ka'idodi wa'annan wanda an sa dan sassauta dan zaluncin ko da zalunci ka raba shi ka mai da shi 50 ai an rage ina plibagain ina ka'idodin sa kuma cikin ka'idodi ana yin sa in public domin a san public funds an dawo da shi koma yaya ne shi yasa wasu ake zuwa da abu ma ake ratayawa lokacin lokacin summoning za a zo a rataya so saboda lokacin da za a zo a warware kuma za a zo a bayyana to kaga irin kasar da muke ciki kenan to wayannan su mutanen Gaza in Allah ya da mujahidai ne in Allah ya da shahidai ne ga Iran duk abin da ake so a yi wa Iran wallahi ba komai bane musuluncin da suke da shi ne kowane irin musulunci ne ma dan shi ne ke sa ba za mu gushe ba Allah ka sa Iran ita ce maganin Amerika da Isra'ila. Allah ka sa waiwaito da mu suke so su yi Najeriya yanzu Iran ta shagaltar da su kenan har kiyama ta tashi. Jiya na ga Trump yana magana duk jama'ansa su tattare su koma inda suke. Sai na ce na samu dama bari tafi comment in ga tukunan mu 'yan Najeriya wai muna karanta tarihi muna bin abin da annabi ya bar mana sai na ce bari jin ga matasa komen sai ne ta ganin shirme shirme shirme ko mutum ɗaya bai koma kan hadisin annabi kun san ni me na faɗa cewa da nayi cewa nayi wannan abin da Trump yake cewa duk Amerikawa da makamantansu su fita hadisin akhrijul yahudu min jaziratul arab ne ya tabbata yukribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin ne annabi ya ce ku fitar da yahudawa daga jaziratul arabi mun kasa Allah ya turo yantaqimu zalimu bizalim dan banza ba taba dan banza a barka irin Trump ba ba taba yi ba da kansa yanzu ya ce duk ku tattare ku fita mun fitar da su Allah ya fitar da su za su fita za su batta kuma in Allah ya duk mummunan shiri da yake da shi kan al'ummar yakin duniya bai ke so ya haifar duk turawa kowa ya gaji da shi kuma bai zo kujerar nan ba sai da ya ci- sai da facinsa suka masa abin nan sai da ya ci amanar faci karka jawo mana yaƙi-yaƙi ya ce ba za a yi yaƙi ba shi yasa ku ji tsoron second tenuwa second tenuwa ba ta da kyau ga mutumin banza ba second tenuwa ba ta mai sunanta second tenuwa ba ta da daɗi wallahi sai mai tsoron Allah mai tsoron Allah ne wanda zai ce muku ni na zo tafiya na tafiya ma zan yi wanda mai tsoron Allah ne zai tana zan tafi ba dai kun kawo ne ba? Ha. to suna cikin aljanna suna cikin wannan ni'ima ne wannan hadi- hadisi da yake fasar wani aya yake nuna mana akwai ni'ima ta barzak in an mutu kafin tashin kiyama in dan wuta ne zai zai za a yi ta azabtar da shi nan aljanna ne zai ta azaba har wannan lokacin wannan kuma haka qur'ani ma ya gaya mana cewa akwai azaba barzakhiyya annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ce ake bujiro musu safiya da maraice wa yau mata goma sa'a ko? eh? kafin kuma lokacin da kuma kiyama za ta shi sai a ce adikilu ala fir'auna a shaddil azab to kaga bayan an yi kiyama adikilu ala fir'auna ne za a shiga azaba amma kafin a tashi kiyama shine annaru yu'raduna alaiha kenan barzak kenan ba'dal mauti kenan akwai azaba ta kabari hadisai kuma sun tabbatar mana da ita to kuma akwai ni'ima ta kabari gangar jikin shahidai yana kabari rayukansu suna sama Allah yana musu ni'ima shi yasa sallar ka in kai ta mai kyau za ta ke zuwa maka hira ayyukan ka alkhairi kana cikin kabari za su ke kwantar maka da hankali to wannan shine fa'ida ta farko na biyu akwai girman wa'annan shahidai din suna da girma suna da ni'ima mun faɗi sababin saukan aya din shine wa'annan shahidai din sannan wannan rayuwar khassa ce ga mushahi- shahidai kawai wanda bai samu shahada ba bai da irin wannan ni'ima din wala ta saban da qutulu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un nan gurin akwai akwai fa'ida akwai fa'ida balaghiyya akwai fa'ida balaghiyya alarma sake karanta min aya in ka ce bal ahya sai ka zaya ko kuma ka ce bal ahya'un inda karanta ta duka wala ta saban da qutulu
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا kun ganin gurin amwatan da wasali guda biyu ko ta misa ahya'un yazo shi kuma da zamma kaga amwatan nan kuma bal ahya'un domin nan mutuwa an riga an yi ta amma rayuwa kuma dan a nuna maka hayatun mustamirratun ne ta rayuwar har abadin abadin abadin abada shi yasa karka yadda wallahi ka mutu ba musulmi ba in ka mutu kana da matsala to a cikin matsalar ba za a kare kamar yadda in kai sa'a ka mutu da ni'ima haka kuma cikin ni'iman za a kare wannan cikin fa'idodi da suke karkashin wannan aya mu je aya ta gaba ya suke kuma cikin aljanna farhina فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Allah subhanahu wataala ce farhina bima atahumullah wa'annan shahidan da aka kashe su fi sabilillah suna raye din nan da muka fada wajen ubangiji farhina bima atahumullah suna da farin ciki suna da murna da godiya ga Allah game da Allah subhanahu wataala ya basu na daga ni'ima mai girma wa yastabshiruna su wa'annan kuma ash-shuhada al-masrurun aidan bi ikhwanihim alladhina lanu ahya'an zalu ma zalu ahya'an fi alamid dunya yujahiduna fi sabilillah fa innahum idha istashhadu lahiqu bihim suna yin kuma albishir wastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim suna albishir ga waɗanda suke duniya kuma suke jihadi cewa in kun mutu za ku risku da mu kuma lokacin haduwan nan Allah ku ci gaba da yi kuma Allah kaufun alaihim wala hum yahzanun karfa ku samu tashin hankali babu tsoro babu razana lalle haka za ku shigo cikin wannan aljanna din yastabshiruna bi ni'matin su muminai yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin nan a wajen anan yastabshiruna ay yafrahuna ne suna farin ciki bima habahumullahu ta'ala minan na'imil azim game da abinda Allah ya ba su na ni'ima mai girma wa fadlin da babbar fadla wa anna Allah la yudiyu ajral mu'minin kuma suna ƙara godiya ah ashe yanzu duk duk sakon mu'mini duk wani aiki da mu'mini Allah baya tawaye shi duk abin da muka yi nan gashi nan mun zo mun samu so suna ƙara albishir kuma fa ku sani ladan ku ba zai tawaye ba ka mun gode wa Allah da baya tawaye lada wa la la yudiyu ajral mu- ajral mu'minina kawai nan ayoyin cikato din nan akwai fa'idodi a ciki- a cikinsu na farko shiga aljanna na da falalan Allah ne da kuma a cika buri na ubangiji ba shi da wani ba ka da wani haƙƙi ba ka da wani haƙƙi na shiga aljanna duk aikin da kai ni'ima ce da falala take shigar da aljanna domin ayyuka kanta da kayin waye datar da kai kai aikin kwarai ne
Allah Allah ne datar da kai ko to kenan baka da wani baka da wata tsiya a ciki kai matsiyaci ne ko ba haka bane baba da yabo wannan haka karatun yake wai kar ka ga a na tashi nayi sallar dare na tashi nayi kaza kai ni din nan na hadu ina da kokari har Allah ne ya maka dace ya baka wannan da wannan dacen kuma ya dora kai baka aljanna Allah to haka aljanna shi sabda bi nimatin min Allah wa fadlin na'am
ta gani na biyu duk ni'ima da Allah ya maka ana so ka yi farin ciki da ita musamman farin cikin ka bayyana wa al'umma Allah mun gode maka da ka mana kaza har cikin iyalanka ka ce na ji tausayi shekaran jiya wani ya zo wallahi bashin dubu hamsin in kin ga tashin hankalin da ya shiga amma alhamdulillah na kashe wutar mu gode wa Allah mu a yadda muke dina ba mai bin bashin dubu hamsin ka tuna da su wannan ni'ima din ka gode wa Allah sai ya ƙara maka ba za ta tafi ba ka gani to wa'annan yastabsuna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudiyu ajral mu'minin ga nan sifofin su alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ba asabahum al-qarh na'am الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
fanqalabu a'a ya za ka ƙarasa su kan can فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
sannu kai ƙur'ani ƙur'ani ƙur'ani ya yi allazi na su damu lillahi wa rasuli wancan sahabban dai da suka yi jihadi suke cikin neman nan da muka fada su ne istajabu lillahi wa rasuli su ne suke amsa kiran allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yaushe min ba da ba a sabahumul kar bayan suna cikin raunin da aka musu a wajen yaƙi jina-jina lillazina ahsanu minhum a cikin su waɗanda suka kyautata lahum ajrun azim suna da babban lada wanda ba su kyautata ba munafikai hmm sababin saukan ayan nan ina ga kaji sababin ne abin zai ƙara fitowa allazina sajabu lillahi bari sake fasara ta su dai su sahabban nan dai da suka yakin Uhud mu'minai na gaskiya din nan allazina sajabu lillahi war rasuli su ne waɗanda suka amsa kiran Allah da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ba asabahumul qarhu bayan raununnuka sun same su suna cikin rauni tabo tababbukan su da ciwo da aka yi musu na yakin Uhud suna hanyar komawa gida ne fa wannan abin ya faru lil ladina ahsanu minhum lalle waɗanda suka kyautata a cikin su bayan kyautatawa kuma suka yi takawa suna da lada mai girma sababin saukan wannan ayan shine abdullahi dan abba zake cewa lamman sarrafa mushrikuna an uhudin wa balagu ar-rauha lokacin da aka gama yakin uhud mushrikai sun juya mun gane ko har sun isa wani guri da ake cewa sarauha qalu la muhammadan qatalu wala al-kawaiba ardafu ardaftu ma sana'atum irji'u ba ku yi kaza ba ba ku yi kaza ba duk da cewa wannan wannan sababin akwai akwai maganganu a kansa amma sababi wanda ya fi inganci kai tsaye shine za mu karanta shine wanda aisha allah ya kara mata yadda ta ruwaito take cewa tana zaune da urwa dan zubair wane ne urwa ɗanta ne ɗanta ne domin ɗan asma'u ne ko sannan zubair sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ne to aka aure masa da asma'u to aure ya zo yana daukan karatu gurinta wannan ayar sai ayar alladina sajabu lillahi wa rasulin ba'di ma asabahum alqar yana neman ya bayanin ta yake sai Aisha take ce masa yabna yabna ukhti ya kai dan yata kana abwaka minhum mahaifanka guda biyu suna cikin alladina sajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum alqar wane ne abwaka mahaifanka guda biyu da babanka Zubair ibn al-Awwam to ni ma hada babana don iyayenka eh karka ji ai babanka ne kawai to eh mana ba mamarsa bace za ta ce don iyayenka to da babanka da babana duka mahaifa ne kenan da babanka da kakanka ta ce sai na abubakar da sai na zubair ibn awwam duk suna ciki ya abin yake lamma asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma asaba yawm uhud abin da ya faru da manzon Allah da sahabbai abin da ya same su na abinda Allah ya kaddara a ranar Uhud wan sarfa anhul mushrikun mushrikai suka juya to wancan hadisin da na faɗa sun je rauha har suna faɗa bamu kashe Muhammadu ba bamu kama ƴan mata ba bamu yi kaza ba mu dau ganima ba anya ba za mu koma ba wancan hadisin akwai maganganu akan sa amma a nan gurin Aisha sai take cewa khafa an yarji'u annabi sai bai gamsu da mushrikan nan ba karfa a ce za su dawo su mana illa ta baya man yadhabu fi ithrihim waye shirya ku gafa ga, ga, ga rauni tabo gyambo ga mai sunansa bandage a jikinsu wa zai koma ya kora su fanta da babin saba'u na rajulan sahabbai saba'in suka fito da gudu suka, suka, suka fiskance su suka ce manzala kai ka zauna ya ce a ba a haka mutafi ina bayan ku je ku biyo ni kana fihim ta ce kana fihim abubakar wa zubair a cikin mutum saba'in din nan akwai abubakar a zubair su ne alladina tajabu lillahi war rasuli min ba da ba a samu hun karhu lilladina asanu minhum wattaqau ajrun azim to don Allah wa'annan sahabban su ne wani zai taba su ya zauna lafiya ba zai zauna lafiya ba ba yadda za a yi zauna lafiya alladina qala lahumun nasu su ne dai waɗanda mutane suka ce musu ina ga zamu tsaya kan wannan aya akwai alladina qala lahumun nasu innan nasa me nasun farko me nasu na biyu duk dai wannan sifan su ne ake ƙara faɗa inna nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana fa qala hasbunallahu wa ni'mal wakeel gobe za mu ga falala da girma na hasbunallahu wa ni'mal wakeel da yadda take aiki lokacin fitina da lokacin da ka shiga bala'i da lokacin da ka shiga masifa za mu ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yaushe za a ce ina cikin kwanciyar hankali mala'ikan busan rai ya sa kafo ya seta sai sabai suka ce to me za mu faɗa to zan gaya muku me annabi ce a faɗa don yanzu haka yana yana saita da shi ƙarƙashin wannan aya ɗin Allah ya bada jagoranci mun samu ziyara ta abokina babban amini na bai na ga bai fi sati ba na yi maganar sanan anan ko na faɗi group ɗin mu mu uku da ni da shi dr kabiru adamu eh, da shi dr kabiru da injiniya anas da comrade sani sabo na ce muku group ɗinmu mu uku mu hudu ni ne na hudunsu mun tashi guri guda kamar shi anas injiniya anas ɗakinmu ɗaya ina sama yana ƙasa na gaya muku dalili amma ba zan sake ba zan faɗa gaban dr kabiru ba don shi ma dr kabiru layinsu ɗaya a to na faɗa kenan ni ina da tsawo zan iya tsalle na hausa ma amma anas Allah ya jagoranci da muna yi karewa shi mai girma gwamna yadda ya mana wannan zumunci ɗin kuma duk abin da ya dace shi dr kabiru mu taimake shi a abin da gwamna ya ba shi dama ya yi wallahi muna yi ga shi nan dokta na taba zuwa ofis ɗinka maganin fili ban taba zuwa ba balma lokacin da aka tashi zikirinin filaye dan mu mutunta shi wallahi layi na je na yi aka ce malam ya bada na ce a'a ofis ɗin abokinmu ne yana yin abin da muka san daidai ne kuma babu compromising kuma da na kira ka waya dokta mai na gaya maka na ce don girman Allah in aikin da dai ya zo ya biyo ta fili na ta kashi ka wuce babu kawaici wannan shi ne mun taimake ka wannan shi ne tsantsa kuma mun gamsu da abubuwan da bawan Allah nan yake yi saboda a yadda na san shi grup ɗinmu ne duk mun yi mss rayuwa ta addini ne ta hada mu babu sakarci a ciki kuma alhamdulillah mun tsaya mun yi delivering alhamdulillah ni ne shugaban su a lokacin muna muna government science secondary school din kimantawa ta tun muna science school ita ce kuma har yau har yau suna na shugaba kuma har yau a group din mu gashin wani abu ya taso za a ce a zo a same ni har waɗanda ba musulmai ba a cikin mu in an tashi za mu zo a haɗu a ga me ya dace so kaga dole mu taimaki juna injiniya Anas ba ma yadda mu yi ta hawa kansa muna so bar shi ya aikin sa kuma da sani sabo lokacin da aka zo a'a malam abokinka gombe layin kaza nace ku bashi wata biyar in ko kaga da matsala ku sake dawowa kaga wata biyar wanda suka zo suka same suka ce malam wallahi ashe ba mu fahimce shi bane gombe layin ta yi kyau in mutum yana policing sa ka bar shi tukunna kai kuma karka masa shishigi a matsayinka na friend so malam kabiru muna karfafa maka gwiwa wallahi billahi ka tsaya ka ƙara jin tsoron Allah wallahi Allah zai sa ka gama aikin nan lafiya kuma iya abin da ka fahimci karatun ka tsaya a haka gunda su ba su fahimce ka ba su je a haka ko a tafi a karatunsa kai haka gane a ce a'a ai ba haka ya dace ba ko ba a'a ni haka na karanta kuma haka na gane shikenan kuma muna ƙara ƙarfafa gwiwa na shi mai girma gwamna yadda yake ya sake maka baya shiga maka aikinka baya kaza yana bari ka yi abin da ya dace kuma irin offices ɗinku tsakani da Allah an zaɓi waɗanda wallahi mun yadda wakilanmu ne kwanaki na gaya mana sakon da ya turo wannan masallaci mun tsaya addu'a kuma muna gara masa addu'a Allah ubangiji ya saka masa amma na abokin ka bai so ba sani sabo ka gaya masa ya turo nasa ya turo nasa lalle ba za mu yafe ba sai ya iso injiniya anas ya turo 500,000 ya turo kuma ta iso kuma an miƙa wa kwamiti na injiniya ci dr kabiru ya iso kuma kun gama ganin da suka yi da shi da gwamna wallahi mai girma gwamna da kansa yake fada ni na ɗauko shi a salarin da ake bashi ya ninka abin da zan bashi sau 20 ko shi gwamna da kansa ya fada sai da shi dr kabiru ya ce your excellency ni fa ga abin da zan bari ya ce jihar ka za ka yi wa aiki kar wani ku ga yana jajircewa din nan kar ku ga ya fito social media yana yana ransa a ɓace wani kudin ya bari fa in dollars fa ya taho in naira matsaya ce mai datti Allah ya gyara mana ita Allah ya gyara mana kasar mu Allah ka ba wa kasar mu zaman lafiya wannan gwamnan muna addu'a Allah ya sa ya gama lafiya interest nasu Allah sa su gama lafiya Allah ka sa wanda zai zo wanda zai faranta mana rai ne ya faranta masa rai ya faranta wa al'umma rai ya ubangiji ba zaɓi na ba ba zaɓin kowa ba Allah zaɓin ka wanda zai zama na alkhairi al'umma shi muke fara ya ubangiji Allah ka azurta shi da shi yadda nake yi wa kashim shattima murna da Allah ya azurta shi da zulum bayan tafiyansa ina addu'a duk wani gwamna Allah ya azurta shi da makamantan irin wannan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من والد كنا كراتنا نجي da na rufe muku sai da na faɗe shi yau تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين